أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما يهك بركة من سعدوا أهلا مسلاتي ميتار البركة مسجد عثمان بن عفان yanci gaba da karatunmu na rijalun wa nisa'un haular rasul sallallahu alaihi wasallam wallafawa sa'ad yusuf abu aziz rahimahullahu ta'ala wannan shine majalisinmu na 84 a cikin karatun wannan littafin muna 17 ga watan rabi'u sani hijira daga makka zuwa madina 1445 wanda ya daidai da 1 ga watan 11 a kalanda bature 2023 idan ba a manta ba sati da ya gabata mun kammala shahsiya ta 20 shine Amr bin al-Jammuh yau da iko Allah zamu tashi kan shahsiya ta 21 shine Abu Dujana Abu Dujana kamar yanda mala ya saba kowane sahabi idan ya ambaci sunan shi zai mai taken da ake yi mai a cikin sahabbai shine taken da ake yi wa Abu Dujana shine sahibu isabatul mawuta ma'abucin kambu na mutuwa ko kuma idan ka ɗauki al'isaba yana ɗaukar rawani tunda a wannan halin ba kambu suke sa ba rawani suke sanyawa yana ɗaukar rawani yana ɗaukan kambu kuma yana ɗaukan a kalmar larabci idan aka ce al'isaba shine wa'ansu 'yan tsiraru na daga mutane ko na daga dawakai wanda suka ta yi suka yi farmaki nan nan ma'anar shi al'isaba shine rawani ma'abucin rawani na mutuwa wanda kurum idan an hutu ba abin da ake hanga illa mutuwa duk lokacin da za a ce an huta a fafata to kullum burin siyaya za a yi su samu shahada shi ne nan malayi mai take a gudu jana ga irin taken da ake mai ma'abucin rawani na mutuwa malayi ke cewa manhuwa wane ne wannan sahabin wanda ake kiran shi da abudu jana malayi ke cewa innahul batarul hammam yake cewa shine gwarzo wanda sadaukantakar shi ta bayyanu ko kuma wurin wurin wurin wurin wurin kwazo da nuna himma wurin bangaren ɗaukar kalmar la ilaha illallah to su ne aka ga shine yake cewa al-batlul hammam jagorzo ne kuma baya da haka yana da wata himma wadda take babba wurin ɗaukar kalmar la ilaha illallah ko kuma ka ce gwarzo iya gwarzo a cikin a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wal asadu ad-dirgam shine zaki wanda yake sadauki ad-dirgam yana daukan shi ma kalma al-asad idan aka ce al-asad ad-dirgam yana nufin zaki amma dai a zakin ma ba kowane zaki ake kiran shi ba da al-asadu ad-dirgam ba shine zaki wanda mazakuntaka shi ko ko ko ko sadaukantaka shi ta kai sadaukantaka yake cewa ba kowa bane ba wannan wanda aka yi wa wannan taken gwarzo jagaba zaki zakin ma mafi shahara ko mafi nuna himma ko mafi nuna ƙwazo ko mafi ƙarfi a cikin zakin shine Abu Dujana shine sunan shi Simak bin Harsha bin Zaid as-Sa'idi dan kabilar dan kabilar banu sa'ida ne banu sa'ida kuma mun sha bayani akan su su su ne wanda lokacin bayan mutuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a rumfarsa aka zo aka zamuna aka tattamuna akan wane ne ya cancanta ya kasance jagora akan wannan tahiyyar ta addinin musulunci bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga wanda ya san haramin Madina idan ka shigo kamun ka isa masallacin zaka ga wani wata jirgin an rubuta bin saƙaifatu bani sa'ida nan ne inda bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka tattaru ɗan kabilar bani sa'ida a rumharsu suka tattaru suka zo suka tattauna akan suwa ya cancanta su kasance khalifa ko wane ne ya cancanta ya kasance khalifa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi shawara a cikin su za a zaba ga wane da wane da wane a cikin su a zaba su kasance jagora kai tsaye labari ya kai wa Abubakar da Umar suka kado suka taho nan bai saƙaifatu bari sa'ida suka ce to wannan al'amarin yanda yake minnal umara wa minkum luzara za a samu jagorori a cikin mu mun shawa sannan kuma wazirai a same su daga cikin kuku al'ansar kamar yanda al'amari ya kasance malai ya ci gaba da cewa yake cewa shahida badaran wa uhud wannan bawan Allah sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Dujana Abu Dujana Simak bin Kharsha yake cewa ya halarci yakin Badar shi kuma mun sani irin daraja da ta goma shi ubangiji da yi wa mutanen da suka halarci yakin bada yake cewa baya da haka ya halarci yakin uhud da shi aka yi yaki na biyu a cikin tsarin ko a cikin jeren yaki na wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa sabata ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yawma izin ya tabbatu ya kahu iya kahuwa tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya daga cikin waɗanda suka ja baya game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mun sai irin abin da yawa kana yakin Uhud na yanda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka saba a umurnin da aka yi musu ya kasance an yi galaba akan su kamun galaba ta sake dawowa kansu to a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake neman sahabbai shi wannan Abu Dujana yana nan tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ja da baya ba ba wani tsoro ba wani farmaki yake cewa kai hasali ma wa bay'ahu alal maut yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a akan mutuwa duk abin da zai kai ya kawo muna tare da kai sai dai mutuwa yake cewa wa qutila yawmal yamama sai dai wannan bawa Allah an kashe shi a yakin da aka yi lokacin da aka gwamza yakin yamama shekara ta goma sha biyu ga mutuwar ga hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina baya da haka malai yake cewa wa huwa mimman sharaka fi qatl musailama al-kazzab Abu Dujana yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi haɗin gwiwa wurin kashe musailama al-kazzab ai can bayan mun karanta a tarihi na bila na Hamza bin Abdul Muttalib akan wanda ya kashe Hamza bin Abdul Muttalib malai ya kawo mana yake cewa kuma wannan ya tada abin da ya ma musulunci banna kuma ya ma musulunci gyara shine bannar da yayi wa musulmai shine lokacin da aka hutu yakin Uhud ya kashe babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine Hamza baya da haka da aka zo ma'arakatul yamama shine na harko wanda ya ware jewa mashin shi ya samu musulmatar kaza sannan baya da haka abu dujana ya zura takobin shi ya kara mai sannan suka kai shi suka kashe shi ya gashirin ya faɗi yana birkiɗaɗɗe ne a cikin jini to malam yake tabbatar mana yake cewa yana ɗaya daga cikin wanda suka yi musharaka aka kashe musulmatar kaza lokacin da aka yi yakin yamama yake cewa wa batsalu na haza yake cewa gwarzanmu wannan abu dujana يتميز بطريقة بطريقة قتالية متفرقة يتميز بها عن بقية الأصحاب إكتوا ياشا ياكي بنتا كوكما ياي بتي قوان سلونا ياكي wanda shi kadai yake banta da wannan salar na yaki koma bayan wa'ansu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yake nuna mana gwarzo ne irin salan da yake na yaki ba kowa daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba suke irin wannan salar kuma ba a ƙasa ya ɗauka ba dalilin wani abu wanda ya faru da shi da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a gaba za mu gani mala yake cewa fafi sahatul qital idan aka huto fagen daga fagen da aka zo ga mu ga kawurai yake cewa narahu qad i'taraja qad i'tajara bi asabatin hamra'in shaddaha ala ra'sihi yake cewa idan aka huto fagen fama ko fagen daga zaka same shi ya lullube kanshi da wani rawani wanda yake ja yake cewa shaddaha ala ra'sihi yana tsuke shi akan akan akan akan gushin shi ko akan kanshi idan an ce at-ta'arrush ko al-i'tijar shine mutum ya dora rawani ya dora wani mayahi ya lullube kanshi da shi kamar yadda hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa dakhala makkata yawma fatahin muta'ajjiran bi amamatin sauda manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya shigo garin makka lokacin da aka yi fatahu makka yana lullube da wani rawani akan shi kuma rawanin nan kalar shi baki kina at-ta'arrud shi shine mutun ya lullube kanshi da wani da wani da wani kyalle wanda yake kaman misalin a ce mai rawani yake cewa to idan aka fito fagen daga Abu Dujana zaka same shi ya lullube yayi rawani da da da da da da da da kyalle wanda yake ja kuma yana tsuke kanshi da wannan kyalla yake cewa shi'aran lahu bishja'a kuma wannan kyallen da yake yin rawani da shi yana nuni akan mazakuntaka da sadaukantaka yake cewa ya tabaktaru fi mashiyati mutum ne wanda idan an huto fagen daga yana al'ajabi da karan kanshi wurin tahiya tahiya yake ta kasaita tahiya yake ta nuna isa tahiya yake ta jiji da kai yake cewa ka annahu yaskharu min al-batil wa yaskhafu bi ahlihi kai ka ce wannan tahiyar da yake yi yana tozarci ne ko yana nuna wa abokan adawa su ba komai bane ba a gaban shi kuma yana rena al'amurrukansu haka ake so kullum kuma musulunci shi ne a sama musulmai da musulmai da musulunci su su ne kullum a sama shi ne yake cewa shahirar saifahu yana mai zare takobin shi ka annahu shu'latun minan nar takobin shi kai ka ce bakin wuta ne bakin wuta ne haka yake lokacin da ya hutu fagen yaƙi yake cewa kullama qatafa ra'san duk lokacin da ya fulle wa wani mushriki kai yake cewa ra'san mushrikatan mushrikatan duk lokacin da ya fulle wani mushriki kai yake cewa ya tamayalu yaminan wa shimalan yana juyawa bangaren dama yana juyawa bangaren hagu irin yanda kaura yake yi idan ya fita fagen daga ya juya ya juya yake cewa wa wa yaz'aru kal asad yake cewa yana yana kururuwa irin kururuwar zaki ai an sani zaki idan zai yi kuka ba daga baki ba daga kirji yake huddo kukan shi yake cewa to irin wannan kukan Abu Dujana yake yi lokacin da ya fille wa mushriki kai a bagen da a bagen yaki yake cewa sai ya juya dama da hagun yayi kuri yayi kuri yake cewa ana Abu Dujana ni ne Abu Dujana wannan abin da yake yi kenan wannan alama ce ta mazakuntaka shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadisin Imam Imam al-Haisami ya kawo shi a cikin al-Majma' haka imamu tabarin shi ma ya kawo hadisin yake cewa ya kulun nabi sallallahu alaihi wasallama almashiyati abi dujana manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yana faɗa irin tahiyya ta kasaita ta jijji da kai da Abu Dujana yake yi ga abinda manzo Allah yake faɗa akan shi yake cewa innaha lamashiyatun yubghiduha Allahu wa rasuluhu yake cewa ai irin wannan tahiyyar da Abu Dujana yake yi tahiyya ce wadda Allah yake kyamata ta da manzon shi yake cewa illa fi misli hadal mawdin sai dai a irin wannan wuraren lokacin da aka yi huto na huto da abuka adawa to an halatta maka kai irin wannan tahiyar ta kasaita kai kuri kai kuri kai jijji da kai lalle kai kai an ce nan mun karanta hadisi wanda yake nuna mana wani ya zo yana rudi yana bayyanawa cikin karatunmu na umda yana bayyanawa idan ya kashe abokin adawa yana yana yana alfahari da karan kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yayi daidai in dai a irin wannan wurin ne to ba a haɗinta maka ba ka yi alfahari ka nuna isa ka nuna mazafantaka a kan a gaban abokin adawa saboda kullum musulunci a ɗaukake yake ba kaskanci ba ga yake tare da shi ba Malam ya ci gaba da cewa Abu Dujana yuharibu fi sabi fi sabi yuharibu bi sayfir rasul sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ga Abu Dujana yana yaƙi da takobin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Ali ce kana saifu Abu Dujana ghairu zamimin takobin da Abu Dujana yake rike da ita yake jihadi dan dawo kalmar la ilaha illa la ilaha illallah da ita ba abin yarwa bane ba ko ba abin tuzartarwa bane ba saboda wannan takobin asali gare ta daga hannun mafi mafi mafi cika halitta sallallahu alaihi wa sallama daga hannun shi ta hutu malam zai ba mu labarin abin da ya wakana hadisi ne wanda imam muslim ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin shi malam yake cewa an anas bin radiyallahu anhu qala anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama akhadha sayfan yawm uhud fa qala man ya'khudhu minni hadha fa basatu aydiyahum kana kullu kullu inasin minhum ya kullu insanin minhum yaqulu ana ana qala faman ya'khudhuhu bihaqqihi qala fa ahjama alqawm قال سماك بن خرشة أبو دجانة أنا آخذه بحقه قال فأخذه ففلق به هام المشركين حديث wannan daga Anas yarda Allah shi tabbata a gare shi Abu Hamza yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lalle manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi akhaza sayfan yawm Uhud ya dau wata takobi a ranar Uhud faqala sai yake cewa man ya akhudhu minni hada wane ne zai amsan mun wannan takobin idan ya amshe ta zai yi jihadi dan dawo kalmar la ilaha illallah da ita har sai ya kasance mun samu nasara akan wannan akan wannan yakin da muka hutu a lokacin da yake cewa ana sai yake cewa fa basatu aydiyahum kullu inasin minhum dukkan mutanen da suke nan kowanne ya miƙa hannayen shi yana jira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya miƙa mi wannan takobin ya kulo ana ana kowanne daga cikin sahabban manzo Allah yana cewa ni za a baiwa ni za a baiwa manzo Allah ni za a baiwa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa faman ya'khudhu bi haqqihi wane ne zai dauki wannan takobin ya ba ta haƙƙinta abinda ya sanya aka bashi ya aiwatar da shi da kwai riwaya ta ibn hisham da riwaya da ibn kasir sun kawo ibn kasir a cikin bidaya wa nihaya yake cewa shi ibn dujana abu dujana yake cewa wa ma haqqu ya rasulullah menene haƙƙin wannan takobi idan aka amshe ta ya ma'aikin Allah yake cewa an tadriba bihi al'adu yanhani yake cewa ka bigi abokin adawa har sai ya zube ƙasa a lokacin nan kowa sai ya meka hannu kowa ya mai da hannayen shi shine nan ana sai yake cewa fa ahjamal qawm kowa sai ya mai da hannayen shi da sun meke hannayen su suna cewa a basu a basu da suka ji aka ce musu ga haƙƙinta bugu da zaka yi wa abokin adawa sai ya zube ƙasa kowa sai ya mai da hannayen shi yake cewa fa qala simak bin kharsha abu dujana abu dujana sai yake cewa ana akhizbu bi haqqihi ya manza Allah ni zan amshe ta in cika haƙƙinta a wata riwaya da kai riwayar da Imam al-Qurtubi ya kawo yake cewa an yuqatila bizalika ila an yaftaha Allah ila an yaftaha Allah lil muslimin yake cewa yayi jihadi dan dawo kalmar la ilaha illallah ya kashe abuka adawa har sai Allah yayi wa musulmai nasara a cikin wannan yakin a lokacin da Abu Dujana yace a bashi Abu Dujana aka bashi wannan takobin lokacin nan ana sai ke cewa fafalaka bihi harul mushriki na abu dujana sai gashi nan yana zub da wuyayen mushrikai da wannan takobin da manza Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi da wannan shi ke nuna mana da kwai tabarruki da takobin manzo da takobin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi baya da haka da kwai muzakuntaka wadda take tattare da abu dujana malai kawo yake cewa ma'ana ahjama ta'akhkhara wa kaffa lokacin da shi anas yake cewa fa ahjamal qaum mutane he suka mayar da hannayensu shine suka yi jinkiri suka mayar da hannayensu bayan da sun ce a basu kowa yana ridawa yana cewa a bashi a bashi yake cewa falaqa habul mushrikin shaqqa ru'usuhum yake cewa sai ya zubar da wuyayen mushrikai ko kuma ya tsaga wuyayen mushrikai alham shi shine wuya shi kuma alfalaq shi shine abinda aka tsaga bala ya ci gaba da cewa al'adabu ma a saifin rasuli sallallahu alaihi wasallam ladabi tare da takobin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wata waƙi'a ce wadda ta auku takobin daga hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta su dalilin kwa ta hukuto daga baki daga hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai kamata ba a sanya ta ba inda bai dace ba zan ga wata kissa wadda ta wakana da Abu Dujana wadda yake bayyanawa iya ladabin da yake baiwa wannan takobin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi kuma wannan shine haƙƙin mu gaba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mu bi shi sau da ƙafa abin da ya umurta mu zo da shi daidai gwargwado abin da ya hana mu nisance shi qat'an ba tare da mu neman tawili ba ko neman a'a ma'awwala mu sanya ya zabi mu shigo mu huta duk dan mu aikata abin da ranmu take so takobi ce aka bashi ka tsaya ka ji irin ladabin da yake yi ga takobin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya miƙa. Mala yake cewa, Ani Zubair bin al'awwa, ƙala, عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفا أو أرد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفا يوم أحد فقال من يأخذ هذا السيف بحقه فقام أبو دجانة سماك بن خارجة رضي الله عنه فقال يا رسول الله أنا آخذه بحقه فما حقه قال فأعطاه إياه فخرج واتبعته فجعل لا يمر بشيء إلا أفراه وهتكه حتى أتى نسوة في سفح الجبل ومعه بهند زوا قرشان أثر إيه wannan mala yake cewa asar daga Zubair bin al-Awwam ko hadisi daga Zubair bin al-Awwam yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفا يوم أحد عرض زي كسنتي yake cewa arada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama saifan yawm uhud manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya bujuro wa sahabban shi wata takobi a ranar uhud faqala sai yake cewa man ya akhudha hadha saifa bi haqqihi wane ne zai amshi wannan takobin daga hannuna ya isar da haƙƙinta ko ya yi abin da ya dace da ita shi ne kamar yadda muka karanta riwaya ta ibn kasir da ibn hisham da riwaya ta qurtubi shi shine mutun ya bujuyan abukan adawa har sai sun zube a ƙasa ko kuma riwaya ta ibn al-imam al-qurtubi abin da ya kawo yake cewa a'a yayi yaki har sai Allah ya ba mu nasara akan wannan hutawar da muka yi a lokacin nan faqama abu dujana simak bin kharasha abu dujana sai ya tashi sai ke cewa ya rasulallah ya ma'aikin Allah ana akhudhu bi haqqihi ni zan amshi wannan takobin in isar da haƙƙinta ko in yi abin da ka bada ayi dan dan shi fama haqqu sibak sai ke tambayan manzo Allah menene haƙƙin wannan takobin kina mu koma baya wancan hadisin ko kuma riwaya ta ibnu kasir da ibnu hisham da qurtubi su suke bayyana mana haƙƙin wannan takobin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada yake cewa fa atahu iyyahu manzo Allah bai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi sai ya bashi wannan takobin fa kharaja yake cewa sai ya huto daga inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ana azubair bin al-awwam yana ba yana ba mu labari yake cewa wattaba'tuhu sai na bibi bayan shi in gani ni za ya yi da wannan takobin yake cewa faji alalaya murru bi shay'in illa afra'u wa hatakahu yake cewa sai abu dujana ya kadi gaban shi ya sanya gaban shi ba wani abu wanda abu dujana zai huce da shi face ya tsaga shi ya ya ya ya ya mazzaka shi alhatak shi shine abin da za a ciccira shi idan an ce kuma afar shai shi shi ne abinda aka tsaga da shi da alfalak dukkansu daya kina abu dujana baya hucewa da wani abu face ya raba shi tsaka kuma ya kikkita shi kamar yadda malaman lokacin mazakas sitar ya kikkita wannan wannan hijabi ko rido wanda ya labule wanda yake tsankaninka da kai da shi kina abu dujana ya kasance dabba wani abin da zai shiga gaban shi face ya buga ne wannan takobin kuma ya tsaga shi ko kuma ya kikkita shi yake cewa hatta ata niswatun fi sabhi jabal yace har sai da ya tarar da wa'ansu mata akan a kalkashin dutse idan aka ce sabhul jabal shi shine idan dutse ya dan yi kefe inda ruwa yake gangarawa ana iya koyewa a kalkashin shi kenan idan inuwa i dutse ya dan bada inuwa ya dan yi kefe haka shine ake cewa as-safa sabhul jabal yake cewa har sai da ya tarar da wa'ansu mata a ƙarƙashin a ƙarƙashin dutse inda ruwa yake kwarara yake cewa wa ma'ahum hindu a tare da su da kai hindu hindu mata abu sufyan wa hiya taqul a lokacin nan hindu take cewa tana tana zaburar da kahurai a wannan lokacin lokacin nan bata musulunta ba lokacin yakin Uhudu tana zaburar da mazajen da ta huto tare da su duk dan kowa ya shiga cikin taitayin shi yayi jihadi don ne don lata da uzza don fansar da aka yi musu don ɗaukan fansa akan abin da aka yi musu lokacin da aka yi yakin badar ba ai lokacin da aka ce za a huto aka yi shela za a yi gangami abu su fiya ne gangami a huto a tahi a yi wa musulmai da musulunci far guda a kare da su shine yakin uhudu aka gayyaci kabiloli a lokacin nan cewa aka yi a huta da mata saboda idan mata suka huto to mazajen za su ji kumya ga matarka ga uwarka ga yanka ga ma'aikiyarka a ce ka juya baya ka tsere ka koma garin makka suka ce a huto da su su ringa musu kirari suna kallon su a lokacin da za su samu karhin siyaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to lokacin da shi Abu Dujana Simak ya tarar da su a ƙarƙashin dutsen nan yake cewa Hindi take cewa nahnu banatun tariqa namshi ala namarik wal musku fil fil mafariqi in taqbalu nu'anik aw tadbaru nufariqu firaqan ghayra ghayra wabiqi hindi take cewa lalle mu mu ne mata matan da suke misalin tarmamu kamar yadda ubangiji yake bai a wasu sama'i wa tariq wa ma adraka ma tariq an-najmu saqib wannan dai tarmamuwa wadda take walƙawa ita ce ake ce mata attari suke cewa tana wasafa kansu akan waɗannan matan misalin tauraru suke yake cewa namshi take cewa namshi alam na marika muna tahiya ne akan kaya na ƙawa ko tuwa annamarika shi shine wannan shimhuda wadda take mai taushi ko kuma fulo matashin kai wanda yake mai taushi duk abin da yake mai tabshi wanda idan ka taba zaka ji tabshin shi zaka ji laushin shi shine ake kiran shi da annabara anan ita kuma hindu kinaya ce take akan su mata ne wanda ba su rabuwa da kayan kawa mata ne wanda a tare da su da kai tabshi da kai kayan kawa da kai kawa a tare da su yake ce take cewa wal misku fil mafariq yake ce take cewa kuma kamshi har abada bai taɓa rabuwa da mu ba kai ba ka ma sanin ma muna tare da kamshi he lokacin da muka zo muka gusa daga wurinka almafarin da shi shine wurin da muka bari kenan muna nan almisk turare na kamshi yake cewa bai taɓa rabuwa da mu ba ba ma kamar idan muka bar wuri a lokacin nan kamshi zaya yaɗu ka tabbatar lalle su matan hindi ne ko su hindi ne suka gusa daga wannan wurin ta ci gaba da cewa in taqbalu nu'amik idan kuka muwajahanci abokan adawa kuka tsaya kuka jajirce kuka yaƙe su to za mu so ku za mu rungume ku da hannu biyu wa autadbar ko kuma kuka juya baya akan abokan adawa take cewa nufarik mu kuma mu zammi zammi zammi baran-baran da ku za mu kinku yace take cewa firaqun ghairu waqiqi yake cewa rabuwa ta wanda ba rabuwan masoyi ba ai idan wanda yake kyamarka ya rabu da kai towa baya fatan Allah saki haduwa da kai da shi amma dai wanda yake son ka idan ya rabu da kai takan yi wata rana ya so ku saki haduwa shine nan take irin wannan kirari game da mazazan su lalle mu ga matsayin mu fa mu a cikin mata nan malam da kai masu sharhin abiyat na da kai diwanin hindu da suna sharhin suke cewa nan da take bayani akan tsariƙun lalle mu misalin tauraru muke wannan tana nihin su a matsayinsa a cikin ƙuraishawa a matsayinta ita hindu kamar misalin tauraru take akan wancan sauran mata haka matsayin iyayenta matsayin mijinta game da sauran mata idan aka kiyasta ita a matsayin tauraru suke take nunawa lalle Allah ya hore musu dukiyar da za su kwanta cikin taushi su sanya kayan kawa irin kayan kawa wanda ya dace a sanya a kalla a burge baya da haka turare suke sawa mai tsada wanda ba a iya fahimtar sun sanya ma turare su lokacin da suka bar wuri za a ji kamshin turarensu a haka take bayyana wato ya ku waɗannan mazaje wanda kuka huto ku yaƙi manza Allah idan kuka rungumi abokan adawa kuka yaƙe su kuka kuka samu nasara a kansu to tabbas mu za mu so ku kuma za mu rungume ku da hannu biyu amma dai kuka sake kuka ja baya kuka juya baya game da abokan adawa kuka tsere to za mu yi baran-baran da ku za mu ƙi ku kamar za mu yi nesa da ku kamar nesantar wanda ba masoyinka ba ƙala sai yake cewa fahamaltu alaiha abu dujana sai yake cewa sai na kai in kai mata farmaki na so in sara mata wannan takobin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bani yake cewa ba wani guri da nake da shi illa in kashe wannan matar hindu yace fanadat bis sahara sai wannan matar sai ta yi iyo a cikin falakin du a cikin a cikin a cikin jeji a cikin sahara tana neman wa zai zo daga cikin mazaje ya zo ya cece ta akan Abu Dujana irin aika-aikar da zai mata falam yujibha ahad Abu Dujana yace kai ba a samu ba wanda ya amsa mata a cikin mazaje ba ta yi ihu ta yi ihu wani daga cikin mazaje ya kawo mata dauki ya kawo mata agaji kada Abu Dujana ya kashe ta gashi nan ga ita ba abin da zai hana ta ya kashe ta tana ihu tana ihu ya ce ban wanda ya kawo mata ɗauki ban wanda ya kawo mata agaji yake cewa fansaraftu fansaraftu an ha sai na kawar da kaina na juya baya a kanta na tahiyata fakultu lahu hindu take cewa sai na ce mai kullu sani'uka ra'aitu duk abin da kai da mutanenmu na gani iya gani fa ajabani yace take cewa duk abin da ka aikata na gani kuma duk abin da ka aikata ya burge ni yanda kake bugun ƴan uwana abukan adawar kakahurai kake bugunsu kake tsaga kawunansu kake kikketa su wannan abin da kai ya burge ni gaira annaka lam taqtul lam taqtul mar'a sai dai kai to kai in ka gaza kashe mace abin da take faɗi me kenan gashi nan ya bi maza dubu ya huta amma dai mace ɗaya ta zo ya gaza kashe ta ita tana ganin kamar wani abin a zo a gani ne shi kuma menene a addinin musulunci idan aka fito yaƙi to haramun ne kamar yadda muka karanta hadisanmu na baya lau cikin cikin cikin umdatul ahkam mata mace tsoho yaro wannan dukansu haramun ne a taɓa su haramun ne kat'an a taɓa su shine nan qala sai yake cewa innaha fa innaha nadat falam yujibha ahad abu dujana yake cewa lokacin da take ihu a kawo mata agaji yake cewa tana ta ihu amma dai ba wanda ya amsa mata kiran da take yi a kawo mata agaji yake cewa fakarihtu an adriba bi sayfi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama imra'atun la nasira laha yake cewa sai na kyamaci an bugi da takobin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama matar da bata da abu bata da wanda zai bata agaci ba wanda zai taimaka mata haka ni wannan mine ne yake cewa ladabi ne ga takobin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wanda take hannun shi yake cewa na kyamaci wannan takobin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya bani in yaƙi in yaƙi abokan adawa yake cewa sai na kyamaci in bugi wannan matar shi kuma idan ya buga da wannan takobin kashewa yake tsaga mutum yake yi yake cewa sai na kyamaci in bugi wannan matar da wannan takobin alhali batta da wanda zai taimaka mata da a ce cikin ƴan uwanta tana da wanda za a taimaka mata tana da wanda zai ba ta kariya to wallahi da ba barta ba amma dai na kyamaci in bugi wannan matar da takobin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine yake nuna mana ladabi da takobin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ho takobi ce aka bashi to ina ga magana wanda aka ce mai kadda ya ketara wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yi ne qultu malan sai yake cewa hadhihi wallahi hiya shahama fi a'la uluwiha yake cewa na rantse da Allah wannan shi ita ce ita ce daukakar rai izzatun nafs yake cewa wadda ba wani ɗaukaka wadda ta kai ta ɗaukaka mutumin da yana gani yana iyawa amma dai zai kare kanshi ba ya taɓa wannan matar ba ƙalƙashin ya sani abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarni da shi idan aka huto fagen yaƙi da kai waɗanda haramun ne a taɓa su to wannan matar tana daga cikin wanda aka haramta a taɓa su matuƙar ba ta yaƙe shi ba da ta zare takobi ita ma da halaka ne aka shaita matukar ba ta yaƙe shi ba to babu hurumin da za a sa mata takobi a yaƙe ta yake cewa lalle wannan ɗaukakan rai ce wanda ba kowa ba yake da ita ba kuma ɗaukakan rai ce iya ɗaukaka babu wata ɗaukaka wanda ta kai wannan ɗaukaka yake cewa fa ma za ya gudu da jajilatul asrin lazina asabu bil islami zan yake cewa to a yanzu idan ka ɗauka idan aka ce da jajila jam'u ne na dajjal da jajila da yawa kenan dajjaloli dujal ba ɗaya ba biyu ba masu yawa kina yake cewa to a yanzu idan ka ɗauka me abinda dujal in wannan zamanin suke faɗa wanda suke juya suma ko juya magana ta addinin musulunci ko kuma sani ko su juya yadda wannan addinin na musulunci ya zo mana yake cewa wa aina hadhihi al-mabadi inda ada'i dinin lazina istajabu lazina istabahu al-hurbat yake cewa ina mabda ina princip na wa'annan mutanen wa'anda suke abokan adawa wanda suka halatta jinanan wa'anda ubangiji ya haramta a zubda jininsu su ne yara mata lattijawa yake cewa wa hata ku a aradar al-musulmat suka keta mutuncin kowace mata musulma yake cewa wa baqaru butunal hubala wa baqaru butunal hubala kuma suka tsaga cikin waɗanda mata wanda suke masu masu masu masu juna biyu yake cewa wa ila Allahi al-mushtaki yake cewa wa ila Allahi al-mushtaka game da Allah muke kai kukan mun gani malam kamar abin da ya wakana ne a shekarun baya kuma wannan maganar da muke ita ce wadda take wakanuwa a wannan lokacin suna tunanin su su suka san incin dan adam daga an yi magana a ce aha ai incin dan adam an keta incin din incin dan adam daga wata ƙasa mara ƙarhi ta yi bayani akan ko ta yi wani abu na azo a gani kai ko da abin nan ceton al'umma ta ne zai yi za a ce ta keta incin dan adam an keta alhurmar ɗan adam an yi ba daidai ba akan ɗan adam ba za a kai ka a liƙe ka za a kai ka sai bai iyaye kwandananka za a yi maka kaza za a ma ƙasar ka kaza amma dai ga sunan waɗanda suke tutiya akan incin ɗan adam ne ga abin da suke aiwatarwa ga ƴan uwa musulmai iya nawa aka kashe a cikin falastin yara wanda ba su ji su gani ba lattijawa nawa aka kashe nawa gida ne ya faɗo musu mata nawa aka keta alhurmarsu nawa aka kashe shi kuma musulunci bai san da haka ba musulunci a kullum idan an zo yana ɗaya daga cikin jawabin da jagorar runduna yake yi wa rundunar shi toha ba kashe tsoho ba ba ba ba ba ba kashe yawo ba kashe mata matukar ba su dauki ba matan nan ba ta dauki makami akan kuma matukar tsohon nan bai dauki makami akan kuma hatta da bishiya an haramta a kashe hatta da dabbobin garin an haramta ku kashe wannan shi ne musulunci to addinin da ya ce kadda a taba dabbar da take garin ina da taba ran musulunci wallahi tallahi manzo Allah min tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yana cewa gushewa wannan duniya shi yayi sauki a gun ubangiji akan azubar da jinin ran mummuni guda daya mummune nawa aka zubar da jinin su a cikin sati uku banmu da wani makami da zan mu kama da shi illa addu'a muna hatan Allah ya jagoranci wannan al'amuran ya dambara dukkan wanda yake cikin wannan al'amarin kuma ya kaskantar da su ya shahi wannan daular da ake tunanin daula ce ta Isra'ila. Allah yake ce mana wa marrata ayyamul mujahid wa huwa la yaddakhiru juhudan fi nusratil islam wa izazi ahlihi. Allah yake cewa kwanuka sun shuɗe yau da gobe dama kullum mutum abin da ya kwanye yi ni to ya riga ya bar wani abu daga cikin abin da aka riga aka tana dame ko aka riga aka rubuta mai na ajalin shi yake cewa kwanuka suna tahiya yau da gobe abin da aka ma mutum a tanadi na daga ajalin shi yana shudewa yake cewa duk da haka wa huwa la yudakhiru zuhuda bai taba ba kasa a gwiwa ba wurin bayyana kwazan shi wurin daukar kalmar la ilaha illallah yake cewa fi nusratil islam wurin taimakon wannan addinin musulunci wa izazi ahlihi da daukaka wanda da daukakan musulmai ma'abuta wannan addinin na musulunci yake cewa kullu ghazwatin yabhasu anish shahada kowane yaƙi wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama zai huta tare da wannan bawan Allah Abu Dujana, to Abu Dujana bai da wani guri illa yaya za a yi samun mutuwa ta shahada, yaya za a yi Allah ya amshi shi a cikin wannan fagen yaƙin. Sabida mi, sabida sun san menene shahada, sun san menene mai shahada za ya samu abun Ubangiji, irin ta goma shi, irin rayuwa mai daɗi a nan cikin kabarin shi kamar yana rayuwa a cikin gida aljanna. kamar yadda ubangiji yake bayyana mana wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna kada ka taba zatan wa'inda aka kashe su dan dawo kalmar la ilaha illallah wai matattu suke a gun ubangijin su a'a wa'innan mutanen rayayyu suke a gun ubangijin su yana nan yana arzata su ai mun gani Abu Diril Jamuh Abdullahi bin Amru Abu Afwan Abdullahi bin Amru bin Fuhair ai mun gani abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hadi wa dan shi Jabir yake cewa babanka yayi magana da ubangiji gaba da gaba ba tare da hijabi ba bayan mutuwar shi yake cewa ga abinda aka ce aka tadar ne aka ce me ya gurace wani abu manan da kake so a baka da zai ce ubangiji ina so in ganna tsamo tsamo a cikin gidan aljanna ubangiji da sai ya mi haka yake cewa abinda nake so ubangiji ina guratar a kashe ni a sake raya ni in sake irin wannan mutuwar da nayi yake cewa yana nan ran wanda yake wanda ya shahada za a sanya ta a cikin wani tsuntsu tsuntsun nan yana tashi a cikin gidan aljanna yana hawa kan kowace bishiya da ta burge shi ya ci daga kanta ya tsatsaga a duk abin da yake so a cikin gidan aljanna ya hawo kan kowace korama da ta burge shi a cikin gidan aljanna haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ya faɗi mana a cikin hadisi wanda yake ingantacce kan Ja'far manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗi wa yake faɗi wa sahabban shi ga jafar can ubangiji ya bai fuka-fuki a gida aljanna yana tashi a gida aljanna ka gani wannan lada ne ko ta goma shi ne wanda wa'inda suka yi mutuwar shahada suke samu abun ubangijinsu yake cewa to duk lokacin da abu dujana yarda Allah shi tabbata a gare shi ya huta bayan yaƙi to bai da wani buri kamar a ce ya yi mutuwa ta shahada yake cewa faghayatu munahu babban abin da yake gurata an yaktuba inda Allah fi idadi shuhada fi adadi ash-shuhada yake cewa Allah ya rubuta shi a cikin list wanda suke yi shahada a gunshi yake cewa wa hadha kullu wa hadha kullu ma yatamannahu wannan shine karshen gurin Abu Dushana shine karshen abin da yake gurata a gun ubangijin shi yake cewa wadara ajlatu az-zaman yake cewa yau da gobe sai kwanuka suna tahiya tun ga lokacin da abu dujana ya musulunta ga abin da ya wakana ya yi yaƙi duk yaƙin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi tare da shi yake cewa han manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya mutu abu dujana yana nan da ran shi Allah bai mai arziki da da mutuwar shahada ba yake cewa ja'at mawqatul al-yamama yake cewa sai ga yaƙin yamama ya zo yaƙin yamama mun yi mun yi bayani akan shi shine yaƙin da yana ɗaya daga cikin manya-manyan yaƙiƙiƙin da aka zub da sahabban manzan Allah da yawa aka zub da runduna ta musulmai kuma mun sani mabiya goyon musailamatul kazzab makaryacin da ya yi iddi'a'in nubuwa ya kirkira ya ce ai shi ma annabi ne kuma ya hara malame ya hara nuna alamu tun kamun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya mutu musailama ya bayyana wa mutanen shi ai ya zo ya zo ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mai mubaya'a sai ya ki shiga garin Madina ya tsaya a bayan Madina ya tsaya a bayan gari bayan da lokacin nan tabbas ya tafi ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a keɓance ba tare da mutanen shi ba sai ya dawo yake cewa mutanen shi ai manzo Allah ya mai alƙawali akan idan ya mai mubaya'a bayan mutuwar shi shi shine annabin da zai biyo bayan shi to daga nan ya fara yaudarar mutanen shi bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama musailama ya fara iddi'a'in nubuwa shi kuma dama da kai asabiyya ta ta ta ta ta, ta, larabawa dan uwanka dan uwanka ne in yaya ya kasance unsur akhaka zaliman aw mazluman kuma da abubuwan da yawa kana na ba an ki a bada zakka tunda manzo Allah ya mutu to wannan addinin homun homun kare dama dalilin shi muka shiga kuma ya mutu addini ya kare ya ja abinda zai ja ɗan kabilar shi da wasu kabiloli to abinda yawa kana lokacin da abubuwan suka suka kai suka yi kabari Abubakar ya tada runduna wannan rundunar kalkashin Khalid bin Walid duk da kamun Khalid an aika Shurahbil da sauran wa'ansu daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama abubakar da ya tura su ya kasance yaƙi ya wakana tsakankaninsu su rinduna ta musulmai da su musailamatul kazzaba shi kuma kama yadda muka hada ridda da mafi yawa daga cikin ƙabilu na larabawa suka yi akan musulunci kuma da hana zakka da suka yi a wannan lokacin lokacin abubakar yanzu Allah shi tabbata a gare shi ha abubakar yake cewa wallahi tallahi da za su hana daidai da da baibayi na raƙumi sun kasance suna baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin shi a yanzu bayan mutuwa manzo Allah su ce bisa bani shi a matsayin zakka ba yake cewa wallahi sai na yake su awan suna gani yaya yaya zakka yake su dan sun ce bisa ba da zakka ba yake cewa ka taba gani an raba zakka an raba sallah da zakka ai a duk lokacin da aka kawo maka aka ce maka sai kai sallah to wa zakka fa za ta biyo bayan ta don me sanya za a ce a hana yakinsu in suka ce sun fasa sallah to wa yakinsu zan mi to don me sanya idan suka ce bisa ba da zaka za mu ce ba ma yaƙe su ba yaƙe su zan mi abubakar ya shirya rinduna ya tafi ya ya ya ya ya wannan insu kuma mafi yawa kabilun kabilun da suka yi ridda da kai kabilatu bani bani asad da kai kabilatu fazaza da kai kabilatu bani amir da kai kabilatu qatfan da kai bani salim da kai bani bakar da kai shi ma kabilar ta ta su musulmatul kaza banu banu hanifa wayannan su ne manya manyan kabiloli wanda suka musulunta kamar yanda harkon al'amarin da ya fara abubakar ya tura shurahbil da ikriba a galashin wata runduna yake cewa idan kuka tai ku ba su tsoro kadda ku yaƙi tare da su a lokacin nan ikrima da shurahbil suna jagorantar rundunan nan suka tahi da suka tahi ba su tsaya ba suka ga damar da za su iya fafatawa da su musailama kurum suka shiga cikin yaƙi a lokacin nan aka lallasa musu aya a hannu kasancewar ga umarnin da shi halifa ya musu amma dai ba su ji ba suka ga dama sai suka ce bari su shiga suka shiga aka lallasa musu aya a hannu wannan abin ya husata abubakar iya husatawa kai tsaye nemi Khalid bin Walid Khalid bin Walid kuma yana ɗaya daga cikin jagororin da in dai suka sanya kahonsu a yaƙi to Allah sai ya ba su nasara hadda lokacin da aka shiga yaƙin Misra ai yana ɗaya daga cikin ruduwar da Umar ya ji tsoron kaje sahabban manzo Allah da tabi'ai su rudu da kasancewa Khalid a tare da su Umar ya ce ya sabke shi ya ɗora Amr bin al-As ya kasance jagora sabida bi sabida kasi zaton wai kurmu he da Khalid ake samu ake samu in dai Khalid yana cikin yaki he da shi za a samu nasara irin wannan rudo kuma idan an rudu to abin da ya wakana a yakin Hunain shine zai wakana irin shi a wannan lokacin a lokacin nan Umar ya sanya shi a cikin amma a ɗaya daga cikin masu ba ma komanda shawara aka taho aka fafata karkashin shawarwari da Khalid suka bada aka samu nasara a lokacin nan Khalid ya dahi ya tarar da su aka lallasa musu aya a hannu suka tsere suka shiga hadikatu hadikatul maut ita ce wanda ake kiranta hadikatul maut yake cewa nan shine malai ya kawo mana wata sa'a wata hassana ashabu musailamata fi hadikatihim hadikatul maut mutanen musailama lokacin da Khalid ya lallasa musu aya a hannu suka tayi suka shamakance suka kare suka suka katangance kansu a wata garka wanda ake kiranta da garkan mutuwa to abin da ya wakana a lokacin nan musulmai sun mutu da runduna kusan dubu goma sha uku kusan dubu goma sha uku su kuma musailama yana tsatsage da runduna kusan dubu arba'in tare da su a lokacin nan kasancewar abin da yawa kana ana ana ana ana fafatawa musulmai ana zubda su a cikin wannan halin da ake kamun su shiga cikin garkan nan huzaifa bin manab yamani yake cewa ya ahlal ƙor'an zayyinul ƙor'ana bilfi'al yake cewa ya ku ma'abuta alƙor'ani ku ƙawata alƙor'anin kuma nan da aikin yi shi ne ku sajirci ku tsaya tsayin daka akan lalle sai an samu nasara akan wannan abokan adawar a lokacin nan suka samu dama shi ne nan malin zai ba mu labari yaya aka yi aka shiga wannan garkan mutuwa ko garkan nan wadda musailama ya katangance kanshi da shi da mutanen shi a cikinta yake cewa wa kanil batal wannan gwarzo abu dujana yufakkiru huwa wa abdul ma'arakati yufakkiru huwa fi ardil ma'arakati yana tunani yana wannan falfajiya ta fagen yaki kaifa naqatahimu hadhihi alhadiqa linukhrij minha ahlaha kurmi ya sa ido gaba yana ta tunani yaya zan mu samu mu linkaya ko mu samu mu yi sote mu shiga cikin wannan garkar diddan mu hutar da mutanen da suke cikinta sun zo sun katangance kansu ka sani mutane kusan dubu arba'in a cikin wannan garkar a ce wane da wane za su dira su bude muku kowa abin a zo a gani ne abu dujana yana nan yana kallo yana tunani yaya zan mu dira mu bude wa sahabban manzan Allah kowa su shigo waɗanda suke cike su huda a lokacin da yake cewa wa nuziquhumul azab wa nuziquhumul azab kuma mu lallasa musu azaba a hannunmu dama ya ubangiji ya hodi dama in ma ya kasance ko azabar ta kasance bi aidina a hannayenmu ne ko kuma ta kasance azabar ta kasance ta kasance azaba ce wanda ubangiji ko ɗayan biyu azaba ta kasance ta hannunmu kuma ta hannun Ubangiji, mu fatattake ku, mu kashe ku kuma Ubangiji ya ƙara ɗanɗana muku azaba gobe ƙiyama. Yake cewa wa fi fada'iyyatin ajibatin bayan fansar kai na a zo a gani wanda bawan Allah nan yayi yake cewa iktahama jama'atun min as-sahaba al-hadiqa wa'ansu jama'a daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai sun samu sun haura wannan wannan garkan ai mun ce ai katangance kansa suka yi garka ce wadda take cikin katanga wadda aka katangance ta aka yi garu yake cewa daga cikin sahabban manzan Allah da wa'ansu daga cikin tabi'ai an samu wa'ansu sadaukai wa'ansu majaje wanda suka dira wannan garka wa kana batsalu damiru yake cewa gurzan mu wannan latijin Abu Dujana yana ɗaya daga cikin waɗannan mutanen wanda suka wanda wanda suka ketara wannan garkar diddan su bude wa musulmai koha su shigo a fatattike su yake cewa wan kasarat rijluhu wannan dirawar da yi sai ga kafa ta riga ta karye an dira ba daidai ba kafa ta karye yake cewa wa nahada ya ce duk da ƙahoshi ta karye sai dai wannan bawan allah ya zabura kal asadi suhur yake cewa kamar zaki wanda idan ya tashi ya tashi farauta abin farauta shi yake irin wannan warta irin warta abin farauta ai an sani lokacin zaki idan ya tashi a zabure ya zabura a cikin husata lokacin da zai horauta abokin abin horauta shi to yana horauta ta ne yana ji mata ciwo iya ji mata ciwo kamun ya same ta yake cewa yayi wata zabura irin zaburar zaki lokacin da ya tashi farauta yake cewa rafi al-sayfahu al-mubarak yana mai daga takobin shi mai albarka takobin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi a yakin Uhud yake cewa yuqatilu ala qadamin wahidin bai gaba wai irin raunin da yake tare da shi ba na kawashi a karye take ba a'a kurum ya daga takobin shi yana yaki da kawa ɗaya lakka tsangalawa yake yi yana dagawa da kawashi ɗaya yana yaƙa abu kan adawa yake cewa ya lalajam ya abin mamaki ga wannan mutum in wani ne cewa zai a'a tun da kawa ta karye ai da ma ku ai bai cikin bai cikin bai cikin bai cikin lissafin mu mu ta fagen yaki wanda yake karyayye wanda yake mara lahiya wanda yake gurgu wanda bai iyawa ya fito duka wannan an yahe musu ta fagen yaki ce a bar mu zamana a'a da wannan kafa daya ya tashi yake zabura irin zaburar zaki mai farauta haka yake farauta abukan adawa yake cewa wayan zur yana dubawa yana ta kai kawo yana kashe abokan adawa amma dai hankalin shi yana nuhatar ina wannan shegen yake musailamatul kazzab ya idasa da shi yake cewa fayara musailamatul kazzab yace he gashi can Abu Dujana ya hango musailamatul kazzab yake cewa ka annahu jamalun awraq kai ka ce taguwa ce ko raƙumi ne wanda yake tsabba-tsabbar wannan hori da baki idan an ce aljamalul aurak shi ne raƙumi wanda yake da kala hori da baki amma dai idan an ce launin warik launin toka shi ne ake kiran shi alwarik duk launi wanda yake launin ramad launi wanda yake na toka shi ne ake kiran shi alwarik amma dai idan an ce jamalul warik raƙumi wanda yake da hori da baki a jikin shi yake cewa sai ga musailamatul kazzabu can abudu shana ya hango shi yake cewa wa taqaddama wahshiyu bi harb sai ga wahshi wannan wannan wannan wannan dan uwa musulmi wanda kamin ya musulunta yama hamza kishin gilla a yakin uhudu sai gashi nan ya hango musailamatul kazzaba yake cewa ko kuma na ya ce wata ƙaddama sai ga washi nai ya gabace ni ƙatal ƙatilu hamza yake cewa wanda ya kashe hamza a yakin hudu a tazkurun shin kuna tana irin kisar da muka bada lokacin kisan hamza da aka yi a yakin hudu akan shakhsiya ta hamza yake cewa faramahu bi hirbati sai ya jehi wannan musailamatul kazzab da mashin shi mashi ne wanda ya wasafa mana mashi ne wanda yake da kai guda biyu yake cewa ya samu ya soki ya shehi musailamatul kazzab da wannan mashin nashi yake cewa fa asabatuhu ya ta samu musailamatul kazzab yake cewa wa kharajtu min aljanib alakhar ni kuma bayan na tsin kayo musailamatul kazzab bayan bayan bayan bayan wahshi bin harab ya riga ya gabace ni da wannan mashin nashi yake cewa ni ma sai na huto ta wani bangare yake cewa fi lamhil basar kai ka ce kamar kibtawa ido in talaka abu dujana tijaha musailamatin he ga abu dujana kurin ya kaiwa abu duja ya kai ya kai zuwa ga musailamatil kazzab fa darabahu bisayf sai ya buge shi da takobin shi yake cewa fa hawa taghiya sai wannan shege bazashe a zalimin ba wannan yake cewa sai ya fado da kan wannan taguwar dashi da wannan taguwar tashi alal ard zuwa kasa yake cewa ya tashahhadu fi damihi yana birgima a cikin jinin shi yake cewa liyalqa jazaa kadhibihi ala Allah wa ala nas yace dan ya samu sakamako na wannan ƙarya da yayi wa Allah yayi wa manzon shi yayi wa mutane shi sanya a lokacin nan ake cewa ba a sani ba tsakankanin shi wannan wahshiyu bin harb da Abu Dujana wane ne ya kashe Musailamatul Kazzab shin lokacin da mashin washi ya samu ya samu musailama ya kashe shi ko bai kashe shi sai da Abu Dujana ya zo ya karasa da shi sannan ya mutu ko kuma al'amarin yake wane ne zai dauki ganimar shi zai dauki salba'in shi kina wannan shine abin da ya wakana aka kashe Abu aka kashe Musailamatul Kazzab a cikin wannan wannan yakin a takaice dai yaƙi yaƙi ne wanda kusan daga cikin ƙabila shi musulmatul kaza banu hanifa an kashe sama da wurin dubu hudu daga cikin waɗanda suka yarda daga sauran ƙabilu kuma an kashe wurin dubu bakwai in ka ɗauka wurin dubu goma sha uku a kashe daga cikin a cikin wannan garkar a daga afon wurin goma sha wurin dubu goma sha uku a kashe daga cikin waɗannan wanda suka yarda a wannan yakin ma'arkatul yamama su kuma daga cikin musulmai an samu kusan dubu da ɗari biyu daga cikin musulmai wanda suka mutu an samu sama da saba'in wa'inda daga cikin maharata alkur'ani wanda babu su daga cikin sahabban manza Allah sallallahu alaihi wasallama yana ɗaya daga cikin yakin da aka zub da jini iya zub da jini wanda aka yi a cikin tarihi kuma kusa-kusa da wanda in mutuwan manza Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara ta goma sha biyu da hijira ta manza Allah sallallahu alaihi wasallam mala ya ci gaba da cewa kanal musulmin qad dakhalu al-haqi hadiqata kal i'sar al-mudmir mudammir mala yake cewa musulmai sun kasance sun shiga wannan garkar garkar da musailama da shi da mutanen shi suka katangance kansa a cikinta yake cewa kai ka ce kamar guguwa wadda take hallakar da komai da komai kamar guguwa wa'ansu suka dira suka bude musu kowa kai ka ce kamar guguwa aka shiga aka fatattake su hasali ma idan ya kasance yaƙi an tarar da kai an ritsa ka to ba wani ƙarfi da kake da haka suka shiga suka fatattake su mala yake wasu mana shigar da suka yi kamar kace guguwa wadda take hallakar da komai da komai yake cewa faqatalu min jayshi musailamata ma yuqa ma yuqarribu min asharati alafin sun kashe a wannan cikin garkar sun kashe mutanen musailama abin da ya kai kusan dubu dubu goma kenan a cikin garkar idan ka dauka umuman wurin dubu sama da dubu goma sha uku wanda aka kashe su ake cewa wa sakata minal musulmin mi'atu qatilin yake cewa ruwan musulmai su kuma sun hada a cikin wannan garkar wani wata kawada aka ce sittumi'a su ne guda 600 wanda aka kashe kana minhum min bainihim abu dujana radiyallahu anhu daga cikin wannan 600 da kai abu dujana sahabun yarda Allah shi tabbata a gare shi wannan magana umuman idan muka dauka lissahin lissahin duka yakin ne muke yi dubu sama da dubu goma sha uku aka kashewa su waɗanda suka yi ridda abokan ko waɗanda suke goya wa musaila matal kazzab baya su kuma ɓangaren musulmai umuman da ga hutawar ikrima ga hutawar shurahbil da zawwa khalid bin walid da abin da aka kashe a cikin garka an kashe sama an kashe kusan sama da dubu dubu da ɗari biyu daga cikin daga cikin randuna ta musulmai wanda suka yi shahada su kuma wa'inda suka suke daga cikin sahabbai maharrata alqur'ani an kashe sama da saba'in ko kuma kusa da saba'in. shi san ya ai dalilin shi Abubakar Umar ya zo wurin Abubakar yarda Allah shi tabbata a gare shi yana matsayin khalifa yake ce me yake ce me wa jinin musulmai ya zuba iya zuba a lokacin da aka yi yakin Yamama kuma hasali ma jinin maharrata alqur'ani saboda an kashe kusan mutum saba'in daga cikin maharata alkur'ani don haka ina baka shawara ka yi kokari ka kawwana lajina wadda za ta haɗa ma musulmai alkur'ani abubakar ya ce ya za a yi abin da manzan allah bai yi shi ba umar yana roƙon allah umar yana bibiyar abubakar a koda yaushe suka haɗu yana sake mai magana ya ce har allah ya wanke mai ƙirjin shi ya fahimci abinda umar yake so abinda umar irin hadarin da yake ciki idan aka ce ba hada alkur'ani ba a lokacin nan abubakar ya kiraye zaidu bin sabit ya kiraye su abdullahi bin mas'udin aka ce kowa ya tattaro abin da gare shi na daga alkur'ani idan ka zo ka tsaya ka kawo shaida ka zo ka karanta abin da gare ka ka kawo ka kawo shaida wanda zai tabbatar e kwarai kwa wannan abin kai ka rubuta shi kuma ga lokacin da ka je daga bakin manzon Allah ka rubuta shi sannan a amsa a sanya shi a cikin alkur'ani wannan shine hada alkur'ani na harko da aka yi lokacin abubakar yarda Allah shi tabbata a gare shi malam yake cewa wa ka'anni arahu ala ardil ma'araka yake cewa kai ka ce gashi tun Abu Dujana ina ganin shi a wannan falfajiya wanda aka gwamza da abukan adawa a cikin wannan kewayen gonar nan ko kewayen garkan nan wanda suka fafata da abukan adawa waɗanda suka yi ridda yake cewa ya namu qariral ayn yana barci wannan bawan Allah yake cewa yana mai horin ciki yana mai nutsuwa ko kuma ka fassara qarirul ayn yana mai horin ciki na daga rayuwar da ya gabata wanda ya gabace ta a wannan lokacin bayan mutuwar shi ko kuma ka fassara yana mai horin ciki yana mai hutar shadda kai yana mai yana mai kan shi yana yana yana mai hutar shadda kai haka hutar shadda kai ko idan hankali yana mai hutar hankalin shi a kwance yake cewa kuma yana mai nutsuwa kamar yadda ubangiji yake bayyana mana wannan kai ta karra ainuha wala tahzan faradallahu ila ummihi kai ta karra ainuha wala tahzan sai muka mayar da annabi Musa zuwa ga ma'ayyar shi saboda ranta yayi hori kuma kadda ta samu damuwa haka ubangiji yake bayyana wa qurratu ainin li walak la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw natakhidahu walada mata mata fir'auna take cewa ai wannan ai horin cikin mu ne kadda ka kashe shi sakan yi wannan da ya amfane mu ko kuma ma mu rike shi ma a matsayin da kenan qurratu ain yana mai horin ciki yana mai nutsuwa yake cewa walimala dan me ya sanya ba ya samu horin ciki ba dan me ya sanya ba ya samu nutsuwa ba dan me ya sanya hankalin shi ba ya koma ba dan me ya sanya ba ya horin ciki ba akan abin da ya gabace shi na daga rayuwa ko abin da yake gabata shi ko abin da yake kallo na daga rayuwa mai dadi yake cewa alaysa al-ahya'u alladhina hum 'inda rabbihim yurzaqun shin wai su wa'annan wanda suka yi shahada ba rayayyu bane ba abun ubangijinsu ba yana arzuta su ba tabbas rayayyu ne suna nan gun ubangijinsu ubangijinsu yana arzita su don haka wallahi tallahi duk wanda ya yi wa Allah wani abu kadda ya taba tunanin ya yi a banza wallahi tallahi ubangijin shi ne za ya sakanta ne kuma sakamako ko baka shi a cikin ranka ba ko baka ji nutsuwar ba wani aiki da kai ba wanda ka gabatar da shi don samun yarda ubangiji ko baka ji nutsuwa ba a cikin zuciyarka ba to wallahi lokacin da mala'iku suka zo ɗaukar ranka daga lokacin nan zaka san baka yi aikin banza ba a lokacin nan zaka ringa ganin amfanin abin da ka aiwatar ta haka mu yi kokari mu sanya wannan ɗan ɗan kwanukan da suka yi mana saura a wannan rayuwa saboda ba lalle bane ba abin da muka yi ba a baya ba ya kasance mun sake maimaita shi ko mun yi abin da ya huce shi a nan gaba babu kat ko ba a sa ran haka da yawa daga cikin mu ta haka mu yi kokari abin da ya kawo mu mu tsaya mu yi shi abin da ba bai kasance mana wajibi ba a wannan rayuwar ba to ko za mu yi shi mu ringa sara muna diba bakin gatarki ba hana ka ka morewa rayuwarka ba iya morewa ba ba hana ka kai abin da ka ga dama a rayuwarka ba kalkashin umarnin da aka baka kalkashin abubuwan da aka halitta maka ba amma dai kada ka taɓa mantawa lalle ho wannan rayuwa da aka kawo ka an kawo ka ne a jarraba ka kwanuka ne yan kaɗan za su shuɗe kuma ka adiba a gani ka ci jarrabawa ko baka ci jarrabawa ba za ka samu mutum ya shagalta da rayuwar duniya kurum shi yaya za a iya samu rayuwar duniya yaya za a yi sai yayi kaza sai yayi kaza kuma wannan abin da kake tinkaho ko kake hange ka samu kai ba a riga ya aka rubuta maka da zaka same shi ba takan yi bakin irin abin da aka barka wahalar ka kullun a neman shinkafa za ta tsari kai ta ba kanka wahala kai ta ba kanka wahala baka tsaya kai abin da ya dace ba kuma kana nan kana bata lokacinka akan neman shinkafa ko ba kiyama ka ringa tsine mata albarka da hamma ba a yi ta ba Allah kiyaye mu Allah sanya medo hankulanmu akan abin da yake gabanmu wallahi tallahi idan ka ɗauka kwanuka wanda suke shuɗe ko cikin wannan kwanukan da muke rayu nawa wanda muna tare da su dare da rana za ka ji washe gari an ce maka wane ya mutu nawa wanda ɗazu muna tare da su za ya ce maka kai jiki na yake ciwo ko wani abu ya same ni kurum ka ji an ce an kai shi likita kama a isa likitan ya mutu nawa aka yi wanda kana son shi wanda jiya da dare kuna tare da su kun yi sha'awara tare da shi a ce babu shi to wannan wa'azi ne ubangiji yake mana ita iya ha uzunin wa'iya mai hankali ya hankalta yanda aka kai shi aka binne shi kai ma haka za a dauke ka a binne ka sawa'un an yi maka wani an yi sawa'un kayi doguwar rashin layya ko baka yi ba idan lokacin ya zo la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun daidai da gwalgwaron sai gwani daya ba za su kara maka ba za su rage maka ba dan ma haka ne li kulli ajalin kitab kowane ajali an riga ya an rubuta ga gwalgwaron kwanukan da za yi idan abin ya zo ba makawa sai an yi ta to kuma ya ga ya rage naka ba abin da zai raka ka irin wahalar da kai ta neman duniya a nan za ka barta matan iyanka arzikinka abokanka masoyanka kowanne za ya raka ka daidai kabarinka ba wanda zai yarda a sanya ka tare da shi kowanne dawowa za yi idan ya dawo kuma su za su tsaya su yi abin da suka ga dama da abin da ka tara kai kuma kai kana nan za a barka da aikinka za ya zo gabanka in aikinka alkhairi ne za ya zo za ya ringa cewa kai ka bani albishir mana ka huska ce wanda take bada take take nuni take mana albishir da abin kyawu Allah sa muna daga cikin wanda za a mana albishir yin wannan idan ko ya kasance mutumin banza za ya same shi ya ce huskarka babu alheri a tare da ita ya ce kwarai ko babu alheri ni ne aikinka haka za ka kasance tare da shi har zuwa lokacin da za a yi busa ƙaho har zuwa lokacin da za ka taso har zuwa lokacin da za ya rukunkume ka bayan da aka tayar da kai ya rukunkume ka kai za ka ɗauke shi ka kai shi har zuwa ardul mahshar inda za a yi kowa isabi idan kuma aikin kirki ne za ya zamanto maka a matsayin abin hawa ka hau shi za ya kai ka ardul mahshar Allah ka mana gamkatar da da samun daidai Ubangiji ka jaddada imani a cikin zukatanmu abinda ba ma iya ba kuma Allah ka iya mana shi wannan karatun da muke yi wai ba ba ba ba muna karanta kurmu don mu karanta mu ji daɗi ba a'a don mu karanta mu gani miye waɗannan mutanen suka yi suka miƙawa ubangiji suka yi don Allah ubangijinsu ya musu irin wannan ta goma shi gashi nan dai kana karantawa ana waɗi maka ga abin da irin alherin irin fadalar da ya samu irin yabo wanda ya samu daga bakin manzan Allah ga irin abin da aka yi mai ga irin abin da muke saran a gobe kiyama za ya samu ba don komi ba saboda ya tsaya ya zabura ya zaburar da kanshi ya ba da kanshi fi sabilillahi ya tsaya ya yi don Allah kuma Allah ya sakanta mai kuma wallahi tallahi kullum ina faɗa kada mu taɓa wai tunanin wai sikelin da za a ɗora aiki na da za a ɗora aikinka bamban yake da sikelin da za a ɗora aikin abubakar bamban yake da sikelin da za a ɗora aikin umar bamban yake da sikelin da za a ɗora aikin abu dujada wallahi tallahi dukkansu sikelin ɗaya ne ba abin da zai bambanta ka kiyasta kanka kama kanka hisabi ka gani shin irin labarin da ake baka irin abubuwan da abubakar ya aiwatar kai kayi ɗaya cikin gomansu labarin da ake baka ga abin da abu dujana ya yi shin kayi ɗaya cikin gomansu amma dai sikelin da aka dora ayyukan shi na kirki aka dora ayyukan shi na banza haka kai ma za a zo a dora aikin ka a wannan sikelin a ga mi zai rinjaya Allah ka mana rahama abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta mu iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana ya sanya albarka a ciki Allah mana albarka ya yi wa zuri'anmu albarka ya yi wa abin da ya arzika mu da shi na daga dukiya da arziki albarka ‘yan uwa da abin da arziki da marasa lahiya wanda suke bara addu'a muna fatan kowa Allah ya biya mai bukatun shi marasa lahiya Allah koro musu manzan sauki wanda ku suke bara addu'a Allah ya biya musu bukatun su ya sanya albarka a ciki ‘yan uwa da suke cikin halin haula a ƙasar Falastin muna fatan Allah ya shiga cikin al'amurkan su Allah ya ba su lafiya marasa lafiyarsu waɗanda kuka yi shahada Allah ya ji kansu Allah ya bawa masu jihadi nasara akan abuka adawa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk